ويخ ويخرج ويخرج
فإذا أثر الرجل في قول الله تعالى فرد الشيطان شيطانه فيسكت كما ترى لديه رحيم ومن هؤلاء من يستفيد بمظلومه إما حي أو ميت سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا ويتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك يتصور على صورته وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله كما كانت الشياطين تدخل بالأسنان وتكلم المشركين ومن هؤلاء من يتصور بالشيطان ويقول له أنا الخليل وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مظالمه كما قد جاء ذلك لغير واحد لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت له الميت فيأتي الشيطان فيأتي الشيطان بعد موته فيأتي فيأتي الشيطان فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضي بيونا ويقول الودائع ويفعل أشياء ويفعل أشياء تتعلق بالميت ويدخل إلى زوجته ويذهب وربما يكون قد أهلك يكونون
وربما يكون قد حرقوا وليته بالنار كما تسمع كفار الجن فيظنون انه عاش بعد موته يا إساك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kai a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin yau takwas ga watan Rabi'u Thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 18 ga watan 1 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alfurqan bai na auliyar irrahman wa auliyar shaitan wallafar abu al'abbas ta qiyuddin ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat alharrani rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 92 inda malam bai gushe ba yana mana jawabi akan abin da yake bambanci tsakanin karama da kuma halaye na shaidanu kasancewar an ga wani abu da ya saba al'ada ko wani abu na ban mamaki tare da mutum wannan ba shi kadai ne zai nuna cewa wannan mutum waliyi ba ne saboda walittaka sababinta shine imani da tsoron Allah wannan kuma shi ne yake sa mutum ya samu karama ta gaskiya amma abinda zai iya samuwa gare shi na wani abu na ban mamaki wanda a dalilin ya same shi ne a dalilin biyayya ga shaidanu da aikata abinda Allah ya hana to wannan ba za a kira shi karama ba wannan ana ce masa halin shaitani wato wani hali ne na shaidanu shaidanu ne suke taimaka masa ba tare da sun gajiya ba ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yafsurun saboda haka wannan ba zai zama mizani ba don haka abinda za a gani tare da mutum na ban mamaki ba shine mizani na kasancewarsa mutumin kirki ko wani nagartacce a gurin Allah ba to shine mala yake mana misali na waɗanda suke karkatattu sannan suke ta'amuli da shaidanu shaidanu suna taimaka musu saboda karkacewarsu saboda ayyukan da suke yi da ya saba waɗanda suka saba wa koyarwar annabawa wannan ta sa shaidanu suke taimaka musu har ake ganin wasu abubuwa tare da su na ban mamaki to babu yadda za a yi waɗannan masu irin waɗannan hali su taimaka wa addini sai dai su yi abin da zai rushe addinin ko ya saba masa saboda wannan shine sharaɗin hulɗarsu ko mu'amalarsu da shaidanunsu kamar yadda waliyin Allah babu yadda za a yi shi kuma ya aikata ayyuka irin na shaidanu yadda shi kuma alaƙarsa da ubangiji take alaƙa ce ta imani da biyayya ga Allah ta'ala su kuma waɗannan haka alaƙarsu take da shaidanu alaƙa ce su mata imani da su da yi musu biyayya malam yace wa min haula iman idha hadara sama' al-buka'i wa tasdiya yanzilu alayhi shaytanuhu hatta yahmilahu fil hawa wa yukhrijahu min tilka ad-dari yace daga cikin irin waɗannan shaydanu waɗanda ake tsammanin su na kirki ne ko na Allah ne ana ganin su suna aikata wasu abubuwa da ake mamaki ake zaton cewa mutane ne waɗanda suke a bisa turba ta ƙwarai ya ce min ha'ula'i daga cikinsu man iza hadara sama albuka akwai wanda in ya halarci majalisin da ake sauraren irin wannan kakaci wa tasdiya da irin wannan hayaniya da fito yanzilu alaihi shaitanuhu shaitaninsa zai sauka gare shi hatta ya hamilahu fil hawa har ya ɗauke shi ya yi sama da shi cikin iska wa yukhrijahu min tilka dari ya fitar da shi daga wannan gidan da ake taron a ciki فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه idan wani mutum daga cikin masoya Allah na gaskiya waliyan Allah na gaskiya ya zo wannan guri to sai ya kori wannan shaidanin nashi fa yasqutu shi ko wannan mutum ya fado kama jara hadha li ghairi wahidin kamar irin yadda haka ya faru ga mutane daban-daban ibnu taymiya anan yana bada labarin abubuwan da ya gani saboda a lokacinsa a kuma inda ya taso a cikin kasar dimash a cikin kasar sham a dimash wato cike take da irin waɗannan shaidanu cike take da bokaye cike take da matsafa cike take da waɗanda suke bin a ɗariƙoƙi na sufanci kuma sannan suka karkacewa hanya don haka suna da wasu abubuwa da dama da suka rika rudar mutane da shi a lokacin ake zaton cewa waliyai ne wanda shi ne dalilin da ya sa ibnu taymiya ma ya rubuta wannan littafin al-furqan bain awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan saboda a daina ruduwa da yaudaruwa da abin da suke yi saboda idan suka yi waɗansu abubuwa aka gani sai a zaci saboda soyayyar su ga Allah ce ta sa Allah ya musu wannan karamar daga nan kuma sai a rika zaton cewa ma ma'asumai ne ba sa kuskure sannan a rika ganin duk abin da suka faɗa kamar Allah ne ya gaya musu wato abin da suke faɗa shari'a ne to wannan ta sa mutane su karkacewa saboda irin abin da suke gani daga waɗannan mutane suke kuma ji to ibnu taymiya ya halarci wannan lokacin kuma ya ga abubuwa da idansa da haka yana ba da labarin abin da ya gani ne da kuma abin da wasu amintattu suka gani suka gaya masa don haka mushahada ce babu abin da ya kai alhis wato tabbatar abu ta hanyar ka gani ko ka taba ko ka ji to saboda yana gurin akai zaka ba wani abu bane da zaka nemi shaida a kansa shi kansa wasu abubuwan sun faru a kankin kansa ya gaggani kamar yadda zamu gani nan gaba to shi ne anan malai yake cewa daga cikin irin waɗannan akwai waɗanda suke halartar sama'al buka'i wa tasdiya gurin da ake haduwa a yi ta kakaci ana hayaniya da sunan wato bege ga Allah ta'ala ana karanta wasu kasidu da sunan ana begen Allah ta'ala ana rangaji ana rawa ana ihu ana tsalle ya ce to akwai wanda zai zo irin wannan guri to guri ne wanda shaidanu kuma suke halartarsa kamar yadda kasan cewa duk gurin da ake karanta maganar Allah ta'ala ake karanta alkur'ani ake ambatan Allah ake tattauna abin da ya shafi addinin Allah to mala'iku suna halartar wannan gurin kamar yadda kusan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitaballahi wa yatluna fi ma bainahum illa نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ال- إلا نزلت عليهم السكينة وغشيت غشيتهم السك إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة to haka nan dukkan waɗanda za su haɗu su kuma a gurin da za su saba Allah to shaidanu su kuma suna sauka nan gurin su kuma anan ne za su zo su halarci irin wannan gurin al'unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim haka duk inda ake yin ƙarya ake saban Allah to shaidanu ne a gurin duk inda ake faɗar abinda Allah yake so to mala'iku ne a gurin a hadisin usaid ibn hudayr wanda duk kun sha jin sa yana cikin sahihai ne da yake karatun alqur'ani yana karatun suratul kafi sai ya rika ganin ga wani abu kamar girgije yana ta matsowa kusa da shi ga wasu abubuwa a cikin sa kamar taurari abin nan kamar fitilu fitilu ne kamar duwatsu a cikin a cikin gajimare to da safe da yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku ne suka suke matsowa suna sauraron alqur'ani da ka ci gaba sai sun sauko sun zauna sai an gansu ba to yadda mala'iku suke sauraron suke halartar majalisu zikrillah tilawati kalamillah to haka nan shaidanu suke halartar guraren da ake badala suke halartar gurin da ake saban Allah kuma yadda mala'iku suke yi wa masu biyayya suke wa masu bautar Allah da karanta alkur'ani addu'a su kuma hakanan waɗannan su ma suke taimaka wa su ma mutanensu shi ne Allah ta'ala cewa ikhwanuhum ya muduna hun firgayi sun malayi siro ‘yan uwansu shaidanu suna taimaka musu suna wato kai musu agaji shi ne ya muduna hun suna kai musu agaji amma cikin bata sannan ba sa gajiyawa to shi ne mala yake cewa idan ɗayansu ya halarci irin wannan gurin da ake kakaci ana hayaniya da sunan bautar Allah ya ce yan ziro alaihi shaitanuhu to sai kaga shaitanin ɗaya daga cikinsu ya zo ya sauka gare shi hatta ya hamilahu fil hawa har ya ɗaga shi sama a gan shi cikin iska yana rawa wannan rawar da ake a ƙasa shi sai a gan shi a sama yake yin ta a cikin iska wanda shaidaninsa ne ya ɗaga shi ya ce wa yi kuri domin tilkar dar kaga ya fitar da shi ma daga gidan amma ta sama ba ta ƙofa ba fa'iza hadara rajulun min auliya illa tare da shaitanahu fayaskut amma yayin da wani daga cikin masoya Allah waliyan Allah zai zo gurin ya ambaci sunan Allah to shaidanin zai gudu shaidanin zai gudu shi kuma wannan da ake ganinsa cikin iska yana tikar ruwa zai faɗo saboda shaidanin zai sake shi sai yawo ƙasa ibnu taimiyya ya faɗi wannan abubuwan da suka faru wanda ya gani kamar a cikin littafinsa aljawabu sahih da yawan baddala dinin masih ya yi magana doguwa da irin waɗannan misalai da yake kawo a nan a can ma ya kawo irin waɗannan misalai ya faɗi wasu daga cikin shehunan da haka ta faru gare su ma kamar yadda idan shaidani yana guri mala'ika ya zo to zai bar gurin ba zai iya ba zai iya haƙura ya zauna ba zai iya zama a wannan gurin ba game da abdullahi dan abbas yake faɗa game da tafsirin fadar Allah ta'ala wa idza yana lahum ash-shaytanu a'malahum fa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa ala aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la taraw inni akhafu Allah rabbal alamin to Abdullahi dan Abbas game da yake cikin tafsirin Ibn Jarir da tafsirin Ibn Abi Hatim da wasu daga cikin tafsirai musnada yake fadar cewa a lokacin Badar shaidan ya zo da rundunarsa shi ma shaidan iblis ya zo da rundunarsa ta shaidanu amma a kamanni na mutanen kabilan mudlic kabilan mudlic ga sunan dauke da tutarsu wato kamar su ma sun kawo wa wato sun kawo wa kafirai mushrikai agaji da taimako da tallafi shi kuma ya zo a surar suraka ibn malik har ya kama hannun wani daga cikin har ya kama hannun wanda daga cikin mushrikai gashi nan kamanninsa ta suraka mutanen da yake tare da su kamar kabilar mujlid ce ta kabilun larabawa gashi nan sun zo su taimaka wa ƴan mushrikai yana ce musu inni jarul lakum ni yanzu ina tare da ku to lokacin da mala'iku suka sauka domin taimaka wa musulmi a yakin badar iblis ya ga jibril alaihi salam sai ya saki wannan mushriki ya fita a guje shi da rundunarsa mushrikin yake cewa a'a to kai suraka ya kana cewa inni jarun lakum kuma na ka fita a guje ka banni yace inni ara ma la tarau ni na ga abin da ku ba ku gani to saboda haka duk wanda yake na Allah ne in ya halarci gurin da ake shedana to shaidanun da suke gurin ba za su iya zama a gurin ba za su gudu wanda kun san yanzu kaga annabi sallallahu alaihi ya faɗa an kira sallah shaidan ya gudu in an gama kiran sallah ya dallafo ya dawo da an fara ikama ya gudu to ba iya zama ba iya zama inda ake ambatan Allah shine ma'anar al-khannas da Allah ta'ala ce min sharri al-waswas al-khannas al-khannas shine wanda zai zai zai zai kullo sai ya bace ya kullo ya bace saboda haka ya dan kawo kansa da yaji kuma an ambaci Allah sai ya sauri ya doki shine a ma'anar khannas to shine mala yake cewa da a ce wani daga cikin masoya Allah zai je gurin to zai iya korar wannan shaidanin zai kori shaidanin don haka za a fahimci cewa wancan shaidani ne yake rike da shi haka ta taba faruwa game da ibnu taymiya yake faɗa wani shehi yana yana tare da ɗalibansa ana wannan wato sama'ul mukadin ana ta hayaniya da sunan zikiri da ambatan Allah da bege ga Allah ta'ala wani ya tashi sama sai ga wani daga cikin bayan Allah yana zuwa gurin sai karanta ayatul kursi kawai sai aga mutumin da ya faɗo to shi da ya je gurin shehin yake cewa shi sai a masa adalci ya za a yi a yi masa haka ya ce to baka ga wane ne ya zo gurin ba to shi ne abinda na ibn taymiya ke cewa fa idza hadara rajulun min awliya illahi ta'ala tarada shaytanahu fayasqut kama jara hadha li ghairi wahid yace wa min haula'i man yastaghithu bi makhluqin imma hayyin aw mayyitin sawa'un kana dhalika al makhluq musliman aw nasraniyan aw mushrikan yace daga cikin irin waɗannan batattu akwai wanda zai gaga ya nemi taimako da agaji da wani mahaluki ko dai mahalukin yana da rai ko ya mutu sawa'un kuma wannan mahaluki musulmi ne ko banasare ne ko mushriki ne fa ya tasawwaru shaytanu bi surati zalika almustaghath bi sai shaydan ya fito da kamannin wannan da aka nemi taimako agajin sa wa yaqdi ba'da hajati zalika almustaghith ya biya wani sashin bukatar wannan mai taimako mai neman taimakon fa yazunnu annahu zalika ash-shakhs sai ya zaci cewa ai wannan mutumin ne da ya kirawo sunan shi ya zo taimaka masa aw huwa malakun tasawwara ala surati ko ya zaci cewa wani mala'ika ne ya fito a kamannin wannan da ya kira sunan sa ya taimaka masa wa inna ma huwa shaytanu malai ce ba kuma haka bane shaydan ne adallahu ya batar da shi lamma ashraka billahi yayin da ya shirka da Allah kama kanat shayatin tadkhulu fil aslam wa tukallimu al-mushrikeena kamar yadda shaydanu sukan shiga cikin gumaka su rika yi wa mushrikai magana wato mala yana cewa daga cikin waɗanda suke bacewa har su zaci wani a matsayin waliyi ko waliyin ne kuma ba waliyin bane amma su cewa ya taimake su dan sun yi shirka ce akwai wanda za su zo cikin wani hali na bukata na matsuwa na damuwa sai su kirawo sunan wani da suke ganin girmansa ko annabi ko wani salihi ko wani shehi sai su kirawo sunansa suna neman agajinsa ya wane ya wane ya ce to kawai sai su ga cewa sai su ga cewa ga mutumin nan ya zo da kamanninsa da sifarsa da suka san shi da ita ya zo ya taimaka musu da wani abin da zai iya taimaka musu a lokacin ya biya musu wani sashin bukatarsu ya ce to wannan shaidan ne zai fito a kamannin wannan mutum shi sa za ga wasu sun kirawo wani ba Allah ba kuma sun samu wani bangare na agajin da suka kirawo wannan ba yana nuna abin bai faru ba amma abin da ya faru shine shaidan ne yake so batar da su yayin da suka yi shirka da Allah suka nemi agajin wani akan abin da ba mai iya yin shi sai Allah mutum ne ya bace a cikin dokar daji ko tsakiyar sahara ya rasa gabas ya rasa yamma ya rasa inda zai sa gaba guzurinsa ya yanke ga halaka to sai ya kirawo sunan wani ya ce zo taimake shi wannan aiki Allah ne kadai zai iya yin sa mutumin nan ba tare kuke ba watakila ma ya daɗe da barin duniya ya daɗe da mutuwa yana kwanci a kabarinsa watakila in yana da rai yana can wani gari tsakaninka da shi tafiya ce da ba kakkarwa ba to amma sai mutum ya kira wani ya saba wa faɗar Allah wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin ya saba wa Allah ya kira wani wanda a lokacin ba zai amfani shi ba zai cutar da shi ba to shaidan sai ya amfani da wannan damar daman abin da yake so kenan sai ya amfani da wannan damar sai ya fito masa a kamannin wannan da ya kirawo sai ya kawo masa dauki in abinci ya nema sai ga ya kawo masa in abin sha ya nema sai ga ya kawo masa ko ya ga ya dauke shi ya dora shi a hanya to sai ya tafi yana cewa ai ya nemi taimakon agajin wane waliwa ne ko shehi wani kuma ya kawo masa agaji ya kawo masa dauki ya rantse da Allah ya gan shi da idansa tukila ba shi kadai ba ne ma akwai wasu tare da shi ce dukkan munan a lokacin muna nan abin ya faru kuma ya taimaka mana ci ta yi wanda za su kirawo din ya zama musulmi ne ta yi zama kirista ne ta yi zama mushriki ne saboda irin wannan ana samu har cikin nasara ba wai a cikin musulmi kadai ba kamar yadda ibn taymiya yayi maganar a cikin aljawabu sahih da yana raddi ne akan akan anasara da suke cewa Isa almasihu ya tashi daga kabarin sa bayan kwana uku bayan an gicciye shi bayan kwana uku ya tashi sama to ibn taymiya cikin raddin da yake musu cito duk ba za a kiba cewa an ga wani ya tashi din amma shi din ne to shi ne ya ce irin wannan yana batar wato shaidan ya yi amfani da wannan ya batar da yawa daga cikin yahudu da nasara da kuma batattun musulmi to shi kansa ya sha faɗar haka ya ce shi kansa irin wannan ta sha faruwa da shi a cikin a cikin aljawabu sahih ya faɗa ya faɗa a cikin kamar da ke cikin jami'ur rasail a cikin fatawa wurare daban-daban ya sha faɗa ce akwai mutanen da suka sha zuwa suka ce suka su zo su same ni su taimin godiya cewa sun shiga cikin halin kakanika yi sun kira suna na kuma na zo na taimake su na taimaka musu ce kuma kai muka gani bi suratika wa libasika kayan da suke jikinka ma su ne sun ka zo da su saboda haka ba tantama muke ba kai muka gani to kasancewar waɗanda za su ba shi labarin sikat ne amintattu ne kuma ba haka ta faru su ba so ɗaya ba to zai gaskata su amma zai gaya musu gaskiya zai ce eh kun ga wani mai sura ta ya shigo ya taimake ku amma ba ni bane shaidan ne kuma ya yi haka ne ko dai saboda shi yana cikin masoyana yana ga kamar taimako na yayi in yi haka ya kara mun aji ko kuma a'a yana cikin makiyamu mu duka ni da ku yana so ya batar da ku saboda kun yi shirka da Allah ni ma ya batar da ni in kun zo kun gaya min in hau in zauna shikenan daga ran nan aji na kara gaba to sai musu wa'azi ya sanar da su cewa wannan shedanu ne wannan shi zai bambance maka tsakanin al'alamin rabbani da kuma wanda yake al'alimin shaidani al'alimin rabbani shi kullum ba kansa yake duba ba yana duba Allah ne don haka ba wai yana son gina kan shi bane yana son mutane su gane gaskiya amma yanzu da shaidanin malami ne mai kike zato ai shikenan ko ƙarya suka faɗa sai ya hawa ya zauna ko sun faɗa haka da ko waɗanda an sha gaya musu ma ƙarya a ce kuma kira ku kun taimake mu kuma ƙarya ake sai ce to ai haka abin yake kasan dan ubaidillahi to sai ibnu taymiya kasancewa sa alim ne rabbani ce a'a wannan abin da kuka gani ba ni ko gani ba wallahi ba ni bane shedani ne shedani ne ya fito a kamanni na saboda saboda ya tashakkalun suna suna suna rikida ai yana daga cikin kudura da aka ba su suna rikida su rikida duk irin kamannin da suke so su fito su fito a cikin sa kamannin dan adam ne ko kamannin dabba ce ko wani abu alhalin shi wanda suka kira din ba shi bane to shine malam yake cewa su biya masa wani sashin bukatarsa me yasa yace su biya masa wani sashin bukatarsa ba lalle ne duka bukatar tashi za su iya biya ba kuma kasancewa su makaryata za su iya faɗin wani abin da ƙarshe ba zai gani ba don akwai waɗanda suka zo suka cewa ibnu taymiya mun kira wani da wani da wani ya taimake mu yace da ya zo me ya gaya muku ya ce e ya ce da mu za mu samu kaza zai mana kaza zai mana kaza ce to duk abinda kuka faɗa ya yi muku suka ce a'a da yawa bai mana ya ce to ka gani alamar shaidani ne don mala'ika ba zai karya ba kuma in karama ce ba za ta haɗu da karya ba don karama ba ta tafiya tare da karya karama ana samun ta ne ta hanyar imani da tsoron Allah kuma ana amfani da ita ne wajen abin da yake da alaka da abin da Allah yake so ba abin da Allah yake ki ba to amma su waɗannan tunda Allah ta'ala ya sifanta su da cewa makaryata ne dole za su hada da ƙarya wanda shi zai bambance muku tsakanin abin da kuke kuke zaton shine ya faru da kuma abin da shine hakikanin abin da ya faru to shine yake cewa fa yazunnu anna zalika shakhs hu anna annahu zalika shakhs yayi zaton cewa shine wannan mutumin da ya kirawo aw huwa malakun tasawwara ala suratihi in kuma a'a ya yarda ma ba mutumin bane sai ce to mala'ika ne Allah ya kawo shi abu surar wannan mutum ya taimake ni kaga dai duk ana nan dai a matsayin karama tunda in Allah ya turo mala'ika da surar wani dan ya taimaka ma wani bawan Allah ai kaga karama ce ga shi wannan da mala'ika ya fito a surarsa kuma sannan sunansa aka kirawo Allah ya turo mala'ika mala yace wa inda ma huwa shaytanun adallahu ce ba wani bane shaidan ne batar da shi lamma ashraka billahi yayin da ya shirka da Allah ya kira wani ba Allah ba yayin da ya kira wani da Allah ba shi kenan sai shaidan ya ga to yayi yayi daidai domin abinda dama yake so kenan kama kanat ash-shayatin tadkhulu fil asnam wa tukallimu al-mushrikeen kamar yanda shaidanu suke shiga cikin wato gumaka sai su shiga cikin gumaka mushirkai su suna magana da gumakan sai su rika jin ansa sai su ci cewa gumakan ne suke ba su ansa tare da cewa shaidanu ne suke shiga jikinsu suke ba su ansa to irin wannan a lokacin sahabbai ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid da yaje ya rusa wani gunki lokacin da yaje sai rika ganin surar wata mace a gurin shi shaidani yadda take cikin sani to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da gani ya sare shi shaidani eh kuma ya sare ta to shi ne malai yace wa min haula'i man yatasawwaru lahu ash-shaytanu wa yaqulu lahu ana al-khadir wa rubbama akhbarahu bi ba'd al-umur daga cikin waɗannan mutane akwai wanda shaidan yake fitowa yake fito masa yake surantuwa gare shi wai kulu lahu ya ce ana alkhadir ni ne khadir wato ni ne alkhadir wa rubbama akhbarahu bi ba'd al-umur wa kila ma ya bashi dan wasu labarurruka ya gaya masa wasu abubuwa da bai san su ba ya bashi wasu labarurrukan da suke gaibi ne a wajensa wa a'anahu ala ba'd matalibihi ya biya masa wasu daga cikin bukatunsa kama jara zalika li ghairi wahid min almuslimin wal yahud wan nasara kamar yadda irin wannan ta faru ga mutum ba ɗaya ba ba biyu ba daga cikin musulmi da yahuda da nasara to wani zai fito ya ce da da wani shine shine khadir don haka ya zo ya taimake shi ko ya zo ya gaya masa wani abu na sirri ko ya ce da shi shi ne abubakar siddiq ko ya ce da shi shi ne abdulkadir jailani ko ya ce da shi shi ne ahmad rifa'i ko ahmad al-badawi ko abu madiyan al-maghribi ya faɗi wani suna na wani da ake jingina shi ga walittaka ya ce shi ne alhalin kuma shaidan ne ba wancan ɗin ba shi ɗin ba ne shi tuni ya koma ga allah yana cikin kabarinsa yana alamul barzakh wanda ba zai fito ba sai ranar alkiyama sun ba inda kuma yawon alkiyama ta tuba sun Allah ce sayar alkiyama ta tashi ne za a fito da ku ba yanzu alkiyama tashi ba a fito da ku haka Allah ya faɗa alkur'ani sun ba inda kuma yawon alkiyama ta tuba sun annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana awwalu man tanshaqqu an man yanshaqqu anhu alqabr ni ne farkon wanda kabarinsa zai tsage fito to wani ya fito yanzu yana yawo ana gamuwa da shi kaga ya riga annabi kenan ya karyata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda haka shaidan ne zai fito saboda yadda ya ga wannan mutum yana tafiya akan karkatacciyar akida bai da kyakkyawar akida to sai samu dama ta haka ya halaka shi sai ya ce masa aini ne khadir ko ya faɗi wani waliyin da yake girmama ce shi ne idan ya ga shi bai damu da irin waɗannan waliyan ba amma ya damu da sahabbai sai ce shi ne abubakar siddiq kaga kaga mu da abubakar siddiq ai ka more to inda aƙida ba za ka yadda ba in kana da kyakkyawar aƙida ka san inda ka sa gaba za ka ce ƙarya ne wannan ba abubakar kake ba shaidan ne kai ka karanta masa ayatul kursi da kula uzai nan take sai ya bace to sanda zai bashi wasu labarurruka wasu su zama gaskiya da yawa daga cikin abin da zai ga musu kuma ya zama ƙarya wasu su zama gaskiya saboda zai zai gaure abin da zai bashi labarin da shi na gaskiya da gaskiya don ya samu karbuwa sannan kuma ya biya masa wasu daga cikin bukatunsa don ba duka ba mala yace wa kathirun min al-kuffar bi ardi al-mashriq wal maghribi yamutu lahum al-mayyit ce da yawa daga cikin kafirai a kasashen yamma ko kasashen kasashen gabas ko na yamma yamutu lahum al-mayyit wani nasu zai mutu fa ya'ti ash-shaytanu ba'da mauti ala suratihi sai kuma shaydan bayan ya mutu sai ya zo a kamanninsa bayan an cewa ya rasu ya zama marigayi to amma sai shedan yazo a kamanninsa wahum ya taqiduna annahu zalika almayyit sai su rika zatan cewa ai wannan mataccen ne ya dawo wa yaqdi diyun ya biya wasu basu sukan su ma da ya mutu suna bin shi aga ya biya su basu sukan su wa yaruddu alwada'i ya mayar da wasu kayan ajiya da aka bar masa ya mutu bai mayar ba saboda haka yazo ya same ka a kasuwa ya biya ka ajiyar ka da ka ajiye ya kawo maka kuma an ce tintin ya rasu wa ya fa'alu ashiya ta ta'allaku bil mayyiti yayi abubuwa da yawa da suke da alaka da shi wannan mataccen su abubuwa da aka san na wannan mataccen ne a ga cewa ya duk yayi su wa yadkhulu ila zawjati wa yadhhab ya shiga wa ya ga matarsa da ya bari ya fito ya tafiyarsa wa rubbama yakununa qad ahraqu mayyitahum bin nar tana yiwa ma su waɗannan ma'abota shi wannan mamaci sun ma daɗe da ƙona shi sun daɗe da ƙona shi ya zama toka kama ya suna ukufarul hindi ce kama yadda kafiran indiyawa suke yi su ƙone gawar to ta yi ma sun ƙone gawar tuni ta zama toka to amma sai a gan shi gashi ya dawo yana ta yin wasu abubuwa yana ta kai wa abokansa ziyara yana ba su abubuwan da su da ke wajensa fayazunnuna annahu asha ba'da mauti sai su zaci cewa ai ya dawo ya dawo duniya ne bayan ya mutu ya dawo yana ci gaba da rayuwa bayan mutuwarsa to irin wannan sai ta sa su ƙara tsuwa cikin halaka musamman in suna da itikadi tun farko dangane da shi suna da wata aƙida dangane da shi wannan mamaci sun ɗauke shi a matsayin wani ne wanda har watakila suna masa wani abin da ake wa Allah to kuma gashi yanzu bayan ya mutu ma ya zo ya yi wasu abubuwa da idansu sun gani to kaga wannan shaidan ne zai amfani da wannan damar don ya kara dilmiyar da su su kara nitsewa cikin bata irin waɗannan in ba Allah ya so su da shirya ba duk yadda za ka zo ka yi musu bayani ba za su fahimce ka ba ce mu da idan ba wai abin nan jiyau ba ne ga nau ne mu a gabanmu abin ya faru kuma ka zo ka ce mana wannan ba waliyi ba ne to in sun jima da sanin aƙida za su gane cewa a wannan daman mun sani shaidanu ba abinda ba za su yi ba don su fito a matsayinsa a gansu suna dan zirga-zirga a ce an leƙe su an gansu an abin nan sai sa wani lokaci da za ka ana ta cewa an ga shehi wani a jikin bango an gaishe a kaza kaza kan kai mamakin shaidanu din suna suna dan gitta ma wasu to da dan haska ma wani shi ke nan ya yi kururuwa ya ce ya gani to duk sai a taru kuma dama aƙida ta riga ta tsaya a zuciyar cewa eh zai zai yi a gan shi to sai kenan sai kowa ya ce yadda cewa an gan shi din wani kuma saboda tsoron kada a ce baya da imani sai zai yadda cewa ya gan shi ko da kuma bai gan shi ba wani dan jarida ya ce shi dai ana ta cewa gashi nan gashi nan gashi nan a bango ya ce shi bai gashi ba amma dai ya yi shiru yana ta ɗaukar hoto saboda haka ya sa kyamara sai ta ɗaukan hoton katangar ya buga hoton katanga a cikin jarida ba hoton wani sai katanga to a lokacin inda ya ce shi fa bai ganin shi to ana iya dukan shi musamman ma a ce dan boko ne kawai ya zo zai kare ta mutane to irin wannan ne yake faruwa ya ce wa min ha'ula'i shaykhun kana bi misra aw sa khadimahu fa qala idza ana mittu fala tada ahadan yughassiluni fa ana aji'u wa ughassilu nafsi mala yace daga cikin irin waɗannan akwai wani shehi a masar wanda yi wa khadiminsa wasiya ya ce idan ana mitu falata da ahadan yugassilu ne in har na mutu kakkabar wani zo ya min wanka fa ana aji wa ugassilu nafsi ni zan zo in yi wa kaina wanka falamma mata yayin da ya mutu ra'a khadimuhu shakhsan fi suratihi sai hadimin nasa ya ga wani mutum a kamannin wannan macen gashi kuma ya zo fa'ata kada annahu huwa da khala wa gasala nafsahu sai ya yadda a aqidarsa cewa shine ya dawo kuma ya shiga yayin wa kansa wanka falamma qada zalika dakhil ghaslahu yayin da wannan da ya shiga ya gama yi wannan wanka ai ghasl almayyit ya gama yi wannan mamaci wato shine mataccen gashi kwance kuma gashi ya zo yana wa kansa wanka gaba sai suka ga ya bace wa kana zalika shaytanan da kuma wannan ba wani bane shaydan ne shaydan ne da yake shi wancan ya zama dan uwan shaydan haka shaydan ne zai ga masa shi wannan to in ka mutu ka ga zaka zo kai ni zan zo in gobe sa saboda haka bakin su daya saboda haka ya fada yace kada a yi masa wanka kuma wannan daddu ya nuna dai su'ul khatima kaga shi kenan ta ko wanka irin da ake wa musulmi ba a yi masa ba eh Allah ya jarrabe shi shi shaidan din zai so haka zai so haka yaga cewa duk abinda ma ake wa musulmi ka ayi wa wannan tunda ya zama dan uwansa ya zai mutu ayi masa irin abinda musulmi ake wa kuma bayan ya san dan uwansa ne ba musulmi ba ce to ka gaya wa khadimin ka cewa kai zaka dawo kai wa kanka wanka in ka mutu ka wanda ya taba ka ya faɗa masa haka shi kuma ya isar da wasiya aka zartar da wasiya aka zira aka je aka sashi a daki aka rufe sai gashi kuma aka ganshi ya zo ya shiga dakin ya je ya gama ya fito aka neme shi aka rasa aka shiga aka dauki wannan shehi aka tafi da shi aka je aka turbide a kasa kaga ba wanka cewa kana kal azallal bayyit ya kasance shi shedanin ya batar da shi wannan mamaci wannan wannan shehin tun kafin ya mutu ya riga ya batar da shi don haka dan uwa ne وقال إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك يجي أمس تشوى كي باين كامت ذاك ذو فتغسل نفسك كويك كنك فلما مات جاء أيضا في سورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك سيد يموت sai shaidan din ya zo a surarsa a kamanninsa domin ya batar da masu ran ci gaba da dulmiyar da masu ran kamar yadda ya dulmiyar da wancan mamaci sauraka kaga waɗanda suka ga haka sai su yadda cewa eh lalle mutumin nan yadda ake faɗaɗin haka yake kaga shi ba ma wanda zai taɓa gawarsa tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wanka aka yi masa safe suka yi masa wanka bai da ya wanke kansa ba eh to amma shi saboda rikarsa ba bukatar sai ya rika ba sai an masa ba wa minhum man yara arshan fil hawa'i to karanta lokaci yayi dan karanta kadan wa minhum man yara arshan fil hawa'i wa qawwahu nuruhu wa yasma'u man yuqabilu wa yaqulu ana rabbuka wa in kana min ahli al-ma'rifati 'alima annahu annahu annahu shaytan annahu shaytanun عنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيقول نعم.
منهم من يرى اشخاصا باليقظه يدعي أح- يدعي احدهم انه نبي او صديق او شرك من الصالحين وقد جرى هذا لغير واحد يا- هؤلاء منهم ya isa ya isa wa minhum man yara arshan fil hawa'i fa fawqahu nurun daga cikin su waɗannan mutane akwai wanda zai ga wani kujerar sarauta a cikin iska wa fawqahu nurun sama kuma kujerar ya ga haske wato kamar wani mutum ne amma ba a ganin sa hasken sa ne kawai ake gani a gurin akan kujerar sarauta din zaune a cikin iska wa yasma'u man yukhatibuhu kuma yaji mai masa magana yana cewa wa yaqulu yace ana rabbuka tuni ne ubangijinka wato wai kamar ubangiji ne akan al'arshi zai nuna masa shine ubangiji gashi nan akan al'arshin sa falamma mata bin ce fa in kana min alil ma'rifati in shi wanda hakan ta faru gare shi yana daga cikin wanda suka san Allah suna da tauhidi sun san sifofin Allah alima annahu shaytanun zai san cewa shaydani ne fa zajarahu sai tsawatan masa wasta'aza billahi minhu ya nemi tsarin Allah daga gare shi fa yazulu zalika sai nan da ne ya bacci masa in ya zan mutumin kirki ne zai zai bace masa shi akwai sanda wani ya zo cewa ya bayyana ga ga ga sheikh sheikh abdulkadir jelani ya ce da shi ne ne ubangijinka na halatta maka komai ya ce ihsa ya adu wallah bace min da gani ya maƙiyin allah sai ya bace aka tambaye shi aka yi kasancewa shaidani ne ya ce allah ne zai ce halatta min komai eh Allah ai baya umarni da fasha eh ya ce halatta mun komai ai daga jin maganar ka san ba ta Allah ba ce shi shine ce ihsa ya adu wallah to shine malai ce idan mutum min ahlil ma'rifa ya san tauhidi ya san Allah to zai san cewa shaidani ne dan da nan ya nemi garkuwa ya nemi kariya daga Allah kuma nan take nan shaidan zai bace masa wa minhum man yara ashkhasan fil yaqazati daga cikin su akwai wanda zai ga wasu mutane ga sunan a- a- a- a- ido a wato ido biyu ba a mafarki ba yadda iya ahaduhum annahu nabiyyun dayan su zai ce shi annabi ne aw siddiqu ko ya ce shine siddiq wato abubakar aw shaykhun min as-salihin ko ya faɗi wani shehi daga cikin salihan bayi ya ce shine wa yakuna min wa yakunu min ash-shayatin alhalin kuma zai kasance daga cikin shaydanu wa qad jara hadha li ghayri wahidin irin wannan ta faru ga ga mutane da yawa ba ɗaya ba babu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan komawarsa ga Allah babu wani sahabi da ya taba cewa ya zo ya kwankwasa masa gida ko sun haɗu da shi babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito ya kai ziyara ga ahli saqifa saqifa ba saqifatu bani sa'ida lokacin da suke suke tattauna waye zai zama shugaba bai taso ya same su ba bai tasa bai sa- bai same sayyidina abubakar ko fatima radiyallahu ta'ala anha ba lokacin da ake rikicin gadan gadan sa bai samu ah, sayyidina ali ba ko muawiya lokacin da ake rikici bai samu mutanen jamal ba su zubair ibn al-awwam da su talha ibn ubaidillah ko ya samu sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ya gaya musu cewa ga abin da ya kamata su yi ko kan a kas kasu yi fada junan su da sayyidina ali duk ba a samu wannan ba ko ba a samu wani daga cikin sahabbai yana fitowa yana yawo ba ba a taɓa samun cewa an haɗu da sayyidina abubakar ko an haɗu da sayyidina umar a lokacin tabi'ai ba babu wani tabi'i da ya taɓa cewa ya haɗu da wani daga cikin sahabbai sun gaisa babu shi to sai kuma kawai daga baya-baya kuma sai kawai a rika ganin ko mutane sun dawo suna yawo kuma cikin mutane bayan ma da an gama lalacewa ma can lokacin ya kamata a yi su fito shi ne cewa minhum man yara zalika inda kabrin lazi ya zuruhu fayar alkabra kadin shakka wa kharaja ilaihi sura ce daga cikinsu akwai wanda yake ganin irin wannan yayin da ya je gurin kabarin da yake kai wa ziyara sai ga kabarin ya tsage sai kawai ya ga wani ya fito kawai ga wani sura wani gashi na ya fito fa ya taqidu hal mayyit sai dauka eh mataccen ne da ya kai wa ziyara ya fito wa inna ma huwa jinniyun tasawwara bi tilka sura halin aljanni yayi kama da wannan ya fito a wannan kama domin ya batar da shi ya durbiyar da shi shi yasa za ga a cikin a cikin tabaqatul tabaqatul awliya ta sha'rani jami'u tabaqatul awliya na sha'rani yana faɗar wasu waliyai ce ya je kabarinsa har ya mai masa hannu sun gaisa ya faso kabarin ya maiko hannunsa sun yi hannu biyu ya mai da hannunsa ciki to in gaskiya ya faɗa ba damfara ba ce in gaskiya ya faɗa to shaidani ne ba ba ba ba ba wani ba wani na cikin shaidani ne ya masa irin wannan dan ya ƙara batar da shi ومنهم من يرى فرسا قد خرج من قبره أو دخل في قبره ويكون ذلك شيطانا هو يقى دوكي واتواني أكاد دوكي يا شكا cikin kabarin ko ya fito daga cikin kabarin ya gan shi haye akan doki kabari ne musamman irin kaburburan da ake yin kubba a yi daki a yi hasumiya a yi kofa sai ga an bude kofar an fito da wani doki da wani akai ya sha rauni da fararen kaya ko a ga kawai wani ya zo ya bude an ya shige cikin wannan wannan hubbari to sai ya cewa ai na cikin kabarin ne yake yake fita ya je wasu ya wasu bukatun ya dawo saboda tsabar walittaka wa yakunu zalika shaydanin wannan kuma ya zan karshe ne zan shaydan ne وكل من قال إنه رأى نبيا بأين رأسه فما رأى إلا خيالا duk wani wanda zai ce maka ya ga wani annabi da idansa to ba abin da ya gani sai hoto a kwakwalwarsa kawai kwakwalwarsa ce kawai ta suranta masu wani hoto yake gani da a ce zina tare da wani ba wanda zai gani shi kadai zai gani saboda shi ne kwakwalwar tashi a jirkici ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق رضي الله عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح على رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصوص وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصوه ce daga cikinsu akwai wanda a baccinsa cikin bacci zai mafarki ga wani daga cikin manya kamar sayyidina abubakar ko wani daga cikin sahabbai ko daga cikin manyan malamai magabata imamu malik ko imamu ahmad ko shafi'i sai ya ga wani ya cikin bacci ya zo ya yi masa ya rage masa wato gashin kansa ko ma ya aske masa gashin kansa ya masa saisaye ko ya masa kwalkwabo a cikin bacci au albasa wutsatsi ko ya ga ya cire hularsa ya sa masa au sauwahu ko ya ga ya cire rigarsa ya yafa masa fayusbihu wa ala ra'si taqiya sai a waye gari ya bude idansa sai ya ga hular a kansa ai akwai ban tsoro kaga hula ka kwanta ba hula kuma kaga wata hula ba irin ta kasar kuma ba irin ta yan turkiya ko ta ko yan china to ai kaga yace wa sha'ruhu mahluqun sai ga kansa kuma kwalkwabo aw maqsus ko ya ga an rage masa an masa saisaye wa inna mal jinnu qad halaqu sha'rahu aw qassuhu amma aljanu ne cikin bacci suka zo suka yi masa talliya ko suka yi masa suka dauko wata hula ta wani suka suka dora masa shi kuma saboda rudewa in ya tashi sai ya ce eh lalle wuridin da aka bashi ya ci eh to daga lokacin shikenan sai sai shiga tallar wannan bid'ar wata bid'a ce aka bashi ce yayi tai zai samu wata karama to daga ranar shikenan kuma wannan hular sai ga ana ta yana ta tijara da ita a jika a sha a yi waye a yi waye eh to kuma da aikin shaidan ne shi ne mala ya ce wa hazihi al-ahwalu shaytaniyya tahsulu liman kharaja anil kitabi was sunnah irin waɗannan halaye na shaidanu tana suna faruwa ga mutumin da ya bar koyarwar kitabu was sunnah duk wanda zai bar koyarwar kitabu was sunnah to irin waɗannan abubuwa za su ta faruwa gare shi shi yasa za ka ga kasashen da wato sabawa sun kitabu sunna yayi yawa a cikin musulmi irin wannan bid'ar ta fi ko ila yawa yanzu ba ba inda tafi yawa a kasashen Laraba irin Morocco irin Morocco akwai a Egypt a Masar amma bata kai Morocco ba irin waɗannan abubuwa da za ana ta da'awarsu to su akwai su a can saboda kuma watakila saboda sunna yadda take da karfi a sauran kasashen laraba bata da karfi a maroko haka irin bidiyo'i na sufanci sun fi mamaye su kusan tushen sufancin namu ma'aikatan ne ko? to abubuwan can ne gindin abin to shi yasa inda duk aka fi nisa da kitabu wa sunna to irin waɗannan abubuwa sun fi faruwa a gurin amma inda karantarwar kitabu wa sunna take da ƙarfi to irin abubuwan shaidanun anan ba sa samun ba sa samun baje kolin su kuma haka duk bata yake duk wata hanya ta bata inda ake karantar da ilimi ingantacce to bata bai iya bai fiye samun gindin zama a gurin ba amma duk inda aka yi dan nisa da abin da ya shafi koyarwa ta ta alkur'ani da sunnar annabi da magabata to kuma bata in yazo gurin ya fi samun gindin zama yanzu wannan rikicin aƙidun addinin shi'a din nan da a ce a irin shekarun baya can ne kamar shekara 20-30 baya suka bunno kai barnar da su yi ba kaɗan bace da yanzu ba a san wanda irin ƙasa muke ciki ba to amma sai Allah ta'ala ya yi mana luɗufi ba su ɓullo ba sai da da'awar suna ɗin ta yi ƙarfi saboda haka sai suka zo suka haɗu da wani dutse mai ƙarfin to shi yasa babu abin da za ka yi ka yaƙi miyagun aƙidu da shi babu wani makami da ya kai makamin ilimi duk wani abu da zaka dauka ba zaka ba zaka rike ilimi ba sahihi to ba zaka iya karya bid'a ba ba zaka iya karya wasu aqidu mai agu ba amma inda zaka rike koyarwa ta kware yanzu wanda yake samun irin waɗannan bayanai akwai wani wani aljani da zai iya yaudara na tabbata cikin ku dan ba wani aljani da zai da zai zo ya wasa da so so shi yasa irin waɗannan karatuttukan masu yaɗa barna ba sa son su saboda ai ana baka wani makami ne da ba wanda zai iya yi zai iya ja da kai kana da shi a gaya maka hakikanin ga abin da yake faruwa dan duk wani abu in ka san sirrin yadda yake faruwa to shikenan ya daina baka ya daina baka tsoro kasancewa ta aya wani irin dabaru ake shi yasa ibnu taymiya a cikin aljawabus sahih liman baddala dinil masih wato da ya rika wasu kawo wasu misalai na yadda wasu ashabul hiyal min ashabil fujur wal fusuq waɗanda su ba aljanin gare su ba amma su kuma akwai wasu dabaru da suke da shi to in yana gaya maka sai ka gane cewa a zai wahala da wuri a iya rudarka da abin da za a gaya maka sai ka bincika kafin ka yadda shi yasa wannan littafi ba karamin littafi bane littafin aljawabu sahih liman badal al-nasi dan babu wani littafin da aka rubuta wanda ya bayani daki daki akan addinin nasara irin sa su kansu manyan masana din sun sun yarda da haka cewa babu wani dan wani kissis da yazo bincike akan ibnu taymiya kissis ne amerikani dan amerika ya zo bincike akan ibn taimiyya da abu da ya ci karo da wannan littafin ya zauna yana karanta shi kafin ka ce mai sai da musulmi sayyid muhammad junainid a cikin littafin sa ibn taimiyya wa qadiyatu ta'wil yana faɗar wannan labarin a masar saboda ba yadda za a yi ka karanta abubuwan da yake faɗa bi daki daki daki daki sai dai mutum kawai in Allah ta'ala bai so shi da shiriya ba kuma ya zama adallahu Allahu ala ilm yana sane amma dai ya zaɓi bata ba wai dan bai san bata yake ba a'a ya dai tafi amma ya san dai abin da yake bata ne Allah ta'ala ka tsare mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada na kuskure Allah ka yafi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh